yau laraba bakwai ga watan safar shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 23 ga watan takwas shekara ta 2023 a lissafin turawa muna darasi na tara daidai a cikin wannan littafi mai albarka littafin zadul mustaqni wanda littafi ne da yake magana akan wato ibada da fiqihu da ya mutum musulmi zai gyara ibadarsa tun daga abin da ya shafi tsarki da alwala har zuwa ƙarshe idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan bayani dangane da mazubbai kwanukan da ake amfani da su wajen alwala na musulmi da kuma na kafirai menene hukuncin amfani da kwanan kafiri me amfani me hukuncin amfani da buta ta kafiri me yasa aka ce ta kafiri saboda suna shan giya me yasa kwanukan abincinsu saboda suna cin kare suna cin naman alade watakila sun wanke watakila ba su wanke ba kayan sawansu mun tattauna akai libas mun yi bayanin shari'a dangane da amfani da kayansu hukuncin sababbi da kuma tsofaffi to yau malam ya ce wa tubahu aniyatul kufari walau lam tahilla dhaba'ihuhum wa siyabuhum anan za mu tashi mun fara bayani akai ya halatta ya amfani da kwanukan kafirai ko da kuwa yankansu bai halatta ba wa siyabuhum haka suturarsu ma ya halatta ya amfani da shi amma bayan mun sharhi da bayani irin wani irin sutura ne za a yi ولا يطهر جلد ميتة برباغ ويباغ استئماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ما لنشي مغانا تغبشيني مغانا أكم فاتا فاتا تدبا دبا كلابيني كودي رايي الدبا ko dai matacciyar dabba ko dai dabbar da take ya halatta a ci namanta ko dabbar da take bai halatta a ci namanta ba duka wannan akwai bayanan malamai dangane da hukuncin amfani da fatarsu fatar dabba ana yin buzu da shi fatar dabba ana yin belt da shi fatar dabba ana yin igiyar agogo da shi fatar dabba ana yin riga da shi akwai rigunan sanyi da ake na fata fatar dabba ana huluna akwai huluna ma na fata akwai kayan sawa na fata da aka shari'a ta yi magana akan wani irin dabba ne ya halatta mutum musulmi ya yi amfani da fatarta ya ce wala ya tsuru jildu mai tacin bidibab fatar mushe ba ta tsarkaka don an jeme ta wa yubahu isti'maluhu ya halatta ayi amfani da ita fatar ba da dabghi bayan an jeme ta fi yabisin amma a bushashen abu ba ma'aya ba ba abin da yake mai ruwa ruwa ba yana iya daukar ruwa ba min hayawanin tsahirin kuma fatar ya zama na dabba ce mai tsarki fil hayati wato a raye za mu zo mai bayani dalla-dalla wa azmul maitati wa labanuha sai kuma maganar kashi na mushe da nonon mushen dabba mushen dabba kashinsa a cire a yi amfani da shi mushen dabba a tatsi nonon jikinsa a yi amfani da shi wa azmul maitati wa labanuha wa kullu ajza'iha najisa da kashin mushe da nonon mushe da duk wani ɓangare na mushen dabba najisa najisa ne gairu sha'arin amma banda gashi banda gashin mushen dabba banda gashin mushen tinkiya banda gashin mushen akuya mushen saniya mushen rago gashi wani hauyi da makamantansa za mu yi bayani a baya وما أبين من حي فهو كميتته duk abin da aka cire shi daga rayayyen abu abu mai rai yana tafiya sai aka yanki nama a jikinsa to bai da bambanci da mushensa kamar ya kamar naman saniya wani ya ce ka saniyarsa ta yi ƙiba sosai ta yi nama bari zai yanko na miya sai ya yanka aka yi mata allura aka sa mata magani aka toshe wurin ta ci gaba da rayuwa wa ma ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi duk abin da aka cire daga rayayyen abu kamar mushe ne ko na akuya in dai nama ne aka balla aka cira ko na saniya ko na raƙumi ko da in ka ciri naman zai iya ci gaba da rayuwa yanzu misali idan ka je za ka iya yankan nama na miya na gasawa a jikin saniya ka yi mata allura ka sa mata magani a sa koda ta ci gaba da rayuwa kuma naman ya bulbulo to me hukuncin wannan a shari'a da wani zai yi wannan wasu suna yi annabi ya ce mushe ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi wannan ƙarshen wannan kenan sai ce babu listinja zan zo ne bayani akwai sharhi da maganganun malamai zan zo a listinja'u babin da ke magana akan a tsarkin ruwa akwai al'istinja'u akwai al'istijimaru al'istinja'u tsarkin da ake amfani da shi da ruwa al'istijimaru tsarkin da ake amfani da shi da tsakuwa tsarkin tsakuwa tsarkin dutse kenan ko tishu da ake sa a maimakon dutse mala ya ce yustahabbu inda dukhulil khala'i an so idan mutum zai shiga ban daki qawlu yace bismillahi a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith ya yi wannan addu'ar in za ka shiga in ka ce inda ba sai ka shiga ba kana ƙofar banɗaki da butarka za ka shiga ka ce bismillah ka ambaci Allah ka ce Allahumma ku a'udhu billahi min al-khubus wal khaba'ith ina neman Allah ya tsare ni daga aljanu maza da kuma aljanu mata shine al-khubus wal khaba'ith wa inda al-khuruj minhu idan mutum zai fita daga banɗaki shi ma ya ce ghufranaka yayi wannan addu'ar ya ce gufranaka abinda ake nufi da gufranaka ina neman Allah ka gafarta mun gafarka nake nema alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani addu'ar fita daga ban daki kenan gufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha godiya ta tabbata ga Allah da ya fitar min da abinda zai cutar da ni wa afani ya kuma bani lafiya an ce al'ada abinda zai cutar da ni duk wanda ya rike fitsari baya yi in ya kai lokaci zai cutar da shi duk wanda ya rike ba haya bai yi ba sai da kansa zai je nemi magani sai ya fidda shi to shi yasa annabi yace azani cutarwa ne wa taqdimu rijlahu al-yusra dukhulan ana so mutum ya gabatar da kafarsa ta dama in wato wal yumna khurujan ay hagun kai ya fara gabatar da kafarsa ta hagun dukhulan in zai shiga ban daki wal yumna khurujan in zai fito kuma ya gabatar da kafarsa ta dama aksu masjidin wa na'lin sabanin masallaci sabanin kuma saka takalmi sabanin masallaci idan mutum zai shiga masallaci kafar dama yake fara gabatarwa idan zai fita a masallaci kafar hagun yake fitarwa kaga in zaka shiga ban daki ka gabatar da hagun in zaka fito ka gabatar da dama ban daki masallaci in zaka shiga ka gabatar da dama in za ka fito ka jefa hagun a waje ka bar dama a ciki wannan shine haka kuma wani alim haka wajen saka takalmi sunna ne idan mutum zai fara saka takalmi ya fara sa kafar dama silifas ɗin dama kafar dama sunnar annabi ne in za ka sa takalmi ta dama ake sawa ina fata ana fahimta yawwa in za ka cire kuma ka fara cire tagun ka bar ta dama وبعده وبعده في فضائل واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا وبعده في فضائل أنا صمتين إذن يتغنو يتغنو أفرفاجها أفيلي شين فضاء إن بابان تاكي جناني با تو يينيسا duk wanda zai yi tsuguno zai yi bayan gida in ainihin a fili ne to ya tafi nesa shine sunna kada ka zo gindin titi duk wanda ya zo wuce a mota da ya daga kai zai hango ka ka saba sunna ka saba shari'a da ka shiga can ka tafi shine sunna wastitaruhu kuma ka suturtu kar mutum ya je ya tsuguna a fili a daji a fili yadda kowa zai gan shi a ka buya a bayan wani ɗan lamfo ka buya a bayan wani kara ka buya a bayan wani dutse ka faɗa cikin wani ɗan kwazazzabo ɗan rami inda dai ba za a hango ka ba wannan fa shine musulunci warciyaduhu li bawlihi makanan rakhwan idan mutum ya zo yin bawali irtiyad ya zaɓi ya sauka a wurin da yake mai taushi taushi in zai yi fitsari kamar wuri mai yashi wuri mai jikawa ba a so mutum ya zo yi fitsari wuri mai tsandauri shine saɓanin rakhau in an ce rakhau wuri mai taushi mai laushi yanda in kai fitsarin zai ratsa ƙasar zai ratsa yashin ba wai kai fitsari akan duwatsu fafafafafafafa ya jike kai ya jike gefe ba ko ka zo kai fitsari a tsandaurin kan ainihin wato inda in kai fitsarin zai dawo maka yanzu ko akan tayil ne in baka iya yin fitsarin akan tayil ba in tsaye da fitsarin kai to abin da ya zuba sai ya bata maka kafanka da wandonka sai dai in kayi dabara kayi hikima Daka shari'a take son in za a yi fitsari a yi wurin da yake mai taushi shine makanan rakwan wa masuhu bi yadihi al-yusra idha faraga min bawlihi min asli zakarihi ila ra'sihi thalathan wa natruhu thalathan wa tahawwuluhu min mawdi'ihi liyastanjiya fi ghayrihi in khafa talawusan wa masuhu bi yadihi al-yusra idan mutum yazo ya yi bayan gida ya yi tsuguno ana so ya goge bayan gidan da hannun hagun sai dai mai hannu ɗaya wanda bai da wani hannu sai hannun hagun bai da wani hannu sai na dama kamar hannun ya karye ko hannun ba lafiya ko ya ma cire ko ya yi accident ko wani abu kaga wannan ba yadda zai amma duk wanda yake da hannu guda biyu to haramun ne ya cire bawali ya yi tsarki da hannun dama jama'a kula a kula da kyau ba a yin tsarki da dama ba a goge dubura da tishu da dama ba a goge gaba da dutse da dama ba a wanke gaba na fitsari da dama ballantana bayan gida da dama ba a yi idza faraga min bawlihi sannan ana so abu na gaba shine yayi amfani da hagun din wajen rike asalin zakarinsa har zuwa ƙarshen zakarin wato ya dan tatse shi shine abin da malaman fiqh suke cewa as-saltu wan natru tatsewa da karkadawa me yasa saboda in akwai sauran fitsari ya fito me amfanin kadewa inda fitsari a gaban ka kade shi sau uku wa natru natr shine karkadewa wannan akwai maganganun malamai sabanin abin da shi mai littafin ya faɗa mun zo sharhi za mu yi bayani insha Allah wa tahawwuluhu min mawdi'ihi ana so mutum ya canja wuri in ya yi tsuguno fitsari ko ya yi bayan gida wannan suna muku magana a irin da lokacin da babu banɗakuna na zamani in mutum ya je ya tsuguno to ana so ya tashi daga inda ya tsugunan ya ɗan matsa ya can jiya fi ghairihi in khafa talawutan ya je ya tsarki a wani wurin da ba wannan ba mana yana cikin ladabi idan har yana jin kada ya ɓata ainihin wato jikinsa da bawalin da ya yi tsarki ko kuma bayan gidan kana kokarin wanke bayan gidan kuma wani na ƙasa yana farfatso ma kamar misalin idan gudawa ce ko wani abu makamancin wannan ko kuma bacin hannunka ko bacin a ainihin wato jikinka wa atimadu ala rijli yusra ana so mutum idan ya zo tsuguno ya dan karkata ta bangaren kafarsa ta hagu me yasa suka ce idan ya bada dama ga babban wato gidan hanjinsa ya samu daman fitar da bayan gidan ya fita sosai wanda izo tsuguno ya dan karkata ta bangaren hagu yana yin tsugunan to tsugunan ya fi fita ya fi a ce mutum ya zauna a irin kujerar nan ta zamani da ake ta zaman banɗaki dab haka kaga wannan a haɗe yake balance kai daidai kai amma ina shari'a ne ana so ka dan karkata sai ya fi fita cikin sauƙi in ka samu dama to wannan kenan wa yukrahu dukhuluhu bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala an ƙi mutum ya shiga banɗaki da wani abu akwai sunan Allah a ciki agogo ne da sunan Allah hularka ce da sunan Allah rigarka ce da sunan Allah kudin jikinka ne da sunan Allah wane ne duk wani abin da yake mai sunan Allah ba a shiga ban ɗaki da shi illa li hajatin sai dai inda buƙatar haka kamar yanzu kaga magana ta Allah kuɗi kaga ai akwai buƙata a shiga da su za ka ajiye su ne a waje ka ce bari ka je ka dawo idan har an rubuta kuɗi an rubuta sunan Allah a jikin kuɗi to kaga wannan haja ne in ba haka ba kuma ka bar su a ɗakin kafin ka shiga amma dan tsare darajar sunan Allah za mu yi magana akan darajar sunan Allah da kuma saka sunan Allah a cikin najasa haɗarinsa shi yasa aka ce karka shiga ban ɗaki da sunan Allah wa raf'u saubihi qabla dunuwihi min al-ardi makaruhi ne ba a so mutum idan ya zo zai yi tsuguno tun yana tsaye ya ɗage rigarsa ya ɗage wannan kamar yadda mutum zai tsuguna sai ya cire wannan tun kafin ya tsuguna yau ai wani zai hango duk wanda ya zo wucewa zai ga mazaunanka kafin ka tsuguna ba a son raf'us saubi qabla dunuwi min al-ardi kada mutum ya cire kayansa kar ya dan rigarsa kar ya cire wandansa ko gajeren wandansa kafin ya gama tsuguna so ake kana tsuguna sai ka dan tsugunan sai ka janye wandan haka sai ka dan tsugunan kafin ka fara sai ka naɗo rigar to wannan shine zai sa kana tsaye ana kallon ka kana tsugunawa da suturar ka ka tsuguna kuna ganewa ko duk wannan ladabbai ne na yin tsuguno wa kalamuhu fihi da yin magana a lokacin da mutum yake cikin tsuguno shi ma wannan haramun ne makaruhi ne ba a so wa bawluhu fi shaqqin wa nahwihi musulmi ba a so yayi bawali fi shaq me shaq kamar wani tsago kamar in ka je gona ko ka je daji ko ka ga wani rami haka ƙasa ta tsage kar ka yi fitsari a ciki ko wani rami ko ramin ƙaguwa ko ramin maciji ko ramin kurege ko ramin mai duk wani abu da ka san rami ne kakka je fitsari ka saka gabanka ka tsula fitsarin a cikin ramin wata rana kana yi wani abu zai fito kuma wannan abu in ya fito Allahu alam da abin da zai iya yi maka wataƙila ramin maciji ne wataƙila ramin kunama ce wataƙila ramin wani abu ne kai wataƙila ma ramin aljanu ne aljanu ma suna yin irin wannan ramin su shiga da haka haram ne mutum ya kokari ya kiyaye kada ya rinka yin bawali a irin wannan wa masu farjihi bi yaminihi واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين ويهرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ما لا يشي شافن gaban shi da dama haram ne mutum musulmi ya taba gabansa da dama haram ne kare Usman bin Affan ya ce tun da nayi wa annabi mubaya'a da wannan hannun ban taba taba sa hannuna na rike gabana ko gurin bayan gidana ba da shi sai da hagu sai dai inda bukata ko da larura wastijmaruhu wastinja'uhu biha tsarkin dutse da dama tsarkin ruwa da dama haram wastigbalun annayiraini fuskantar rana da wata sune annayiraini rana da wata ash-shamsu wal qamaru kenan ba a son mutum ya fuskanci rana da wata duk zan zo ne bayani a sharhi amin wa yahrumu istiqbalul qiblati haram ne a kalli gabar alqibla in an zo tsuguno mutum ya kalli gabar yana tsuguno wastidbaruha ko ya juya mata baya yana bayan gida fi ghairi bunyanin in dai ba a gini bane in da gini ban dakunan mu na zamani ban dakin gidanka kaga akwai gini to ko abin tsugunanka an sa yana kallon gabar yamma a baya wannan babu damuwa a wani kauli daga cikin maganganun malamai wasu masu tsanantawa cewa suka ko na ginin nema a yi kokari kada a yi maka banɗakin ka ya zama yana kallon gabar ko yana bawa gabar baya duk da cewa wasu a wata mazhabar nan sun ce tun da an riga an yi gini to ai wannan an tsare wannan alfarma ta gabar ɗin ina fata ana fahimta wa lubsuhu fawqa hajatihi وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ولبسه فوق حاجته haram ne ba a so ko makaruhi ne mutum ya zauna a banɗaki sama da irin sama da buƙatarsa tun da ka gama tashi ka fita mana mutum ya zo ya yi yayi tsuguno ya gama masana ma suna cewa shi ke jawo basir mutum ya daɗe a tsugune dubura ce take daɗa zazzagowa iya numfashinka duburarka tana daɗa zazzagowa duk wanda yake yawan zama in ya je ban ɗaki ba wai da ya gama ya tashi ba to sai basir ya kawo shi to annabi ma ya hana wannan me yasa wurin fa aljanu ne me yasa wurin kazanta ne me yasa wuri ne na ainihin wato rashin zikiri da ambatan Allah me na zama amma yau ban dakunan mu na zamani hadda telefon hadda air condition a wani wurin hadda kaza hadda kaza abun mamaki kayan hutu sosai mutum ya shiga malam sai yanda ka san a ɗaki yake wai zamani Allah ya sauke za mu ci gaba da bayani daga baya insha Allah watata wa balu fi dariqin haram ne yin fitsari akan hanya kawai mutum ya zo zai yi bawali mota ta tsaya barin yi fitsari sai je samu kan hanya ko ta dabbobi ko ta mutane kudin sai ya tsula fitsari haram bai halatta ba watakila hanyoyin aljanu ne watakila musulmai za su wuce watakila wani zai zo abincin sai ya faɗi a kai watakila watakila watakila wata dabba za ta zauna ta kwanta a wurin tana hutawa kuma ana tatsan nonanta nonanta ya kwanta akan fitsarinka ka daina yin fitsari akan hanya ba a yi ko ta mutane ko ta dabbobi wa zillun nafi'un da kuma zillin nafi'in inuwa mai amfani kar mutum ya je ya samu inuwa mai kyau kawai ya tsuguna ya fitsari a an ce aljanu da shaidanu ko aljanu suna zuwa su zauna su huta kuma kai ba kai ba ma in wani ya zo wucewa hanya zai iya hutawa akwai halittun Allah dabbobi suna iya zuwa su huta to ka zo ka yi bayan gida a wurin ko ka yi fitsari a wurin ya ce zillun nafi'un inuwa mai amfani akwai inuwar da ba ta da amfani mana inuwar da ba a zuwa wurin inuwar da ba amfanuwa da ita wannan ba laifi in kai fitsari a ciki za mu zo mu buga misali insha Allah wa ta shajaratin da karkashin bishiya ba a fitsari ko bayan gida karkashin bishiya alaiha samaratun musamman wacce take akwai 'ya'yan itace kamar mangoro ya nuna mutum ya je karkashin mangoro ya zabga kashi wal iyazu billah kanya ta nuna ta je karkashin ta kai kashi gindin kadanya gindin gwanda gindin kaza ba a yi wasu ce samara alaiha samara akwai ƴaƴan itace a kanta to ko da babu ƴaƴan itacen ai ana zuwa a kwanta a huta ai manoma suna zuwa su kwanta su huta yanzu ka je gonar wani gindin mangwaransa ko da babu ƴaƴa wataƙila in yi noma nan yake zuwa ci abinci nan yake zuwa share sallah ka je kai mai kashi a wurin ko kai fitsari wannan ba daidai bane kuskure ne wa yastajmiru bi hajarin kuma ya halatta mutum yayi tsarki da dutse kun san abin da muka sani ana yin tsarki da dutse ko sun mai can jibil ma'i sannan kuma ya tsarki da da ruwa duk wannan ya halatta wai zi'uhul istijmaru illam a a illam ya'dul khariju mawdi'a al'ada ya halatta ka wadatu da yin tsarkin dutse kawai idan wurin ku ana yin tsarkin dutse illam ya'dul khariju idan abin da ke fita din bai wuce mawdi'al adati wurin al'adarsa ba yanzu misalin fitsari akwai wurin al'ada iya bakin gaban mutum yake tsayawa amma zai iya yiwa tukila mutum ya yi wasa da gabansa ko ya fito fitsari ya wuce ya taba inda ba inda yake tsayawa bayan gida normal yana fita ne iya inda ya fita nan ake wankewa amma in bawali ne idan gudawa ce ko na makamancin wannan zaka iya ganin ta farfasa har ta taba gefe gefen dubura to a nan gurin ba a wadatuwa da dutse kadai li'annahu ada mawdi al'ada ada mawdi al'ada ya wuce wurin al'ada ya shiga wani wuri daka ana yin tsarkin dutse ne ana goge iya gaba iya ɗan ramin fitsari ana tsarkin dutse na bayan gida iya inda bayan gidan ya fito nan ne ake tsarkin dutse ko kuma tsarkin tishu a maimakon dutse idan babu ainihin dutse ɗin kenan wai sharatu listijmari bi ahjarin wa nahwiha an yakuna tahiran منقيا غير عظم وروس وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ما لنشي شرطي ne lilistijmari idan an zo yin tsarkin tsarkin busasshen tsarki kenan istijmar bi ahjar ayi da dutse duwar wato tsakwar kwani shi ma tsakuwar ana son tsakuwa mai dan kasa kasa tsakuwa wanda yake tsotsar ruwa akwai dutse irin na kogi sumul sumul din nan wannan kai tsarki da shi ma za ga fitsarin yadda ka bar shi haka zai zai tsaya yadda ya fito to kina ana so wanda in ka sa zai tsotsi ruwan a kuma an ya kuna tahiran munqiyan ya zama mai tsarki ne kamar ya mai tsarki kar mutum ya je ya dauko dutsen da wani yayi yayi tsarki da shi shi ma ya tsarki da shi kar ka je ka dauko dutsen da ake fitsari a wurin yanzu kaman ban kasuwa inda ake tsarkin dutse akwai haɗari ma haɗari an tsutsula masa fitsari bayan ya bushe kai kuma ka ɗauka ka goga gabanka za ka iya ɗaukan infection har ka mutu ba za ka rabu da infection ɗin ba za ka iya kamuwa da cuta ta zamani da haka dutsen da za ka yi tsarki da shi ya zama kai ka ɗauko shi kai ka tsunto shi ba inda aka yi aka je ka san akwai wasu masu tabarru'i da tadawu'i sai mutum ya je irin bandakunan bakin titi ko kasuwa yayyo kayan duwatsu sai ya zuba su a wurin ga nan ana fitsari ga duwatsu in ka gama ka dan goge ka tafi ka bashi a wurin akwai hadari kwarai kuma ya ma saba shari'a dan ba dahiri bane ba an gane ko tsaftatacce ba wanda yake yana tattare da kazanta da za ta iya cutar da gabanka ba dan akwai wanda za ga akwai kura akwai datti ka goga gabanka da wannan ka goga duburarka da wannan zai iya kama ka da za ka iya kamuwa da da wani ciwo ghairu azmin ba a tsarkin dutse da kashi kamar mutum ya dauki kashi ya katse duburarsa ba a yi warausin ko kashin dabba kamar ka dauko kashin saniya busasshe ko kashin raƙumi dunkulalle ko kashin akuya ka ce ai dan ganye ganye ne a ciki bari kai ba a yi ai kazanta ne wa ta'amin ko ka samu busasshiyar gurasa ko ka samu busasshen tuwo ko ka samu wani abinci busasshe ka ce bari ka yi tsarki da shi wannan wulakanta abinci ne wa muhtaram da duk wani abu mai alfarma mai daraja muhtaram duk abu mai matsayi kamar misalin takarda mai kyau muhtaram ce kamar yanzu misalin rigar ka muhtaram ce ka ce bari ka sa rigar ka yi tsarki da ita sai dai in kwabe ta za ka yi ka wanke ta gaba ɗaya sai dai ya zama wayan wa muttasilin bi hayawan da kuma wurin da yake mutum ya je ya yi bawali a wurin da yake ko kashi a wurin da yake makwancin dabbobi ne ko dabbobi suna wurin kamar me yanzu ka zo ka yi bayan gida a wurin dabbobi suke kwanciya akuya ina ruwan sai ta kwanta akan kashin mutum ana tatsan nonon ta saniya sai ta kwanta akan kashin ka ka yi fitsari a cikin inda shanu suke haduwa ko dabbobi suke haduwa ko awaki duk da su suna yin fitsari a karan kansu su fitsarin su halal ne tunda ana cin su kaifa haram ne da haka muttasilin bi hayawanin ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم أكرشين باب الاستنجاء ما ليشي ويسن قطعه على وتر أنسوشي استنجائي كو استجماري دم كيشي وتوتري كو دي أكو كو بير دمي وتو دن سبو دكا ka, ka, ka yi shi ba, ba ainihin wato ɗaya ba sun fara irgawa duk da wuturi ɗaya ana so a yi da ɗaya amma ɗaya ba lalle iya biyan bukata ba to kai da uku kai da biyar kai da bakwai har zuwa ka tsarkaka ya samu tsarki wannan kenan wa yajibu al-istinja'u li kulli kharijin duk abin da ya fito daga jikin mutum ta kofofin nan guda biyu wajibi ne a yi tsarki ko me inda ya fito bayan gida ne maziyi ne wadiyi ne wato kashi ne a kashin jini mutum ya yi ya zubar da jini ta dubura kar mutum ya ce ai ba kashi ne ba a in dai wani abu ya fito ta wannan hanya to a wanki haka gaban mata inda suke fitar da abubuwansu shi ma in dai wani abu ya fito to sai an yi tsarki illa riya banda iska iska tusa tusa kan ba a mata tsarki ita in ta fita hutu ne dama wala yasihu qablahu wudu'un wala taymu idan har mutum yayi wannan to ba shi da alwala fa in ya fidda wani abu duk wanda yayi alwala sai ya fidda wani abu a cikin hanyoyin nan to alwalarsa ta lalace kuma taimakon sama ta lalace wannan shine karshen babun al-istinja wannan fassarar baki da baki kenan to bari mu koma farkon karatunmu da muka tsaya jiya sai mu dawo mu bi gaba-gaba inda akwai sabanin malamai sai mu faɗa an fahimta malai ce wa tubahu aniyatul kufari walau lam tahilla zaba'ihum wa siyamhum wannan mun yi sharhi mun yi bayani kawai yanzu abin da zan takeice mana magana akan kwanukan kafirai suna da halaye guda biyu kwano kofi cokali mazubi plate na kafiri wanda ba musulmi ba yana da hali biyu ko dai ya zama sabo wanda ba a taba amfani da shi ba wannan fa yajuzu istimalu ha halal ne ba sai kai tambaya ba sabon kwano sabon cokali sabon plate sabon kwanon abinci na kafiri mai shan giya mai cin naman alade da kare ai kwanan sabo ne to tunda sabo ne kaga bai amfani da- da shi ba gairu mustamal kenan to wannan halal ne hali na biyu ya zama ba sabo ba ya zama mustamal used one wancan unused wannan kuma used an yi amfani da shi to nan gurin malamai suka ce bai halatta a yi amfani da kwanan kafuri ba sai an wanke saboda shakka rabo da rashin garanti akan sha'aninsu cokali ne kafuri ya baka kwano ne filet ne ya baka ba mamaki an zuba naman alade a kai baka sani ba ba mamaki an zuba naman kare a kai baka sani ba tunda musta'mal ne an yi amfani da shi to kai sai ka wanke wannan shine ra'ayi guda biyu in sabo ne ya halatta in tsoho ne a wanke to sai wai suka sake cewa malaman fiqh to idan shi ya wanke maka fa in ya baka ya wanke ai ya wanke ya baka malaman farko suka ce ko ya wanke karka yi amfani da kwanon kafiri illa fi zarura kawai kawai in dai kwano ne na kafiri in dai in sai dai inda larura wannan kaulun ne min aqwalil ulama na farko kenan zance na biyu suka ce a in dai an tabbatar da tsarkin kwanan kafiri an tabbatar babu najasa babu kazanta a ciki ku kula da bayanin da zan yi yanzu da hujjojin da zan kawo na halaccin amfani da kwanukan kafirai ko mazubban kafirai idan an tabbatar da tsarkinsa da lafiyarsa ba a da shakka akan tsarkin shi a zahiri an gani waɗannan malaman suka ce a'a maganan ma cewa sai da larura suka ce a'a suka ce kawai ya halatta saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ya ci abinci a cikin kwanan kafirai hadisin Imam Ahmad kwano ne na kafirai aka zuba wa annabi abinci ya ci to kaga ashe ya halatta to amma masu bayani suka ce eh ai ko annabi ya ci ne ya tabbatar da ba da ci a ciki ba kazantar su a ciki to amma dai yana nuna mana me ba laifi bane abokinka a chemist abokinka a kasuwa abokinka a office yana da kwanukansa yana amfani ko kuma ka je hotel na sai da abinci wanda ba musulmi ba masu mu'amala da waye da duk muna zuwa mu ci abinci a wurin arna muna zuwa kasashen su muna cin abinci wannan fikihun yana da kyau musulmi ya sani shin ya halatta ka je gurin su ka ci abinci ko bai halatta ba aka ce annabi ya ci abinci a kwanan kafirai akwai wani hadisi na imam bukhari wanda kun san hadisin sai dai kawai ba a fiye fidda fikihun cikinsa ba ka san akwai akan karanta hadisi ba lalle kuma a duba fikihunsa ba sai a wuce kawai a ɗauki ma'anarsa kawai a wuce yanzu wata ba yahudiya hadisin bukhari ne wata ba yahudiya ba ta ɗauko guba ta sa a cikin nama ta kawo annabi ya ci ba ai a kwano ta ɗauko ta kawo kuma a gaban annabi a gaban sahabbai ya ci sahabbai ma suka ci amma guba ne a ciki bai san guba ba ne to yanzu ba matsalar guban ce ta dame mu ba ha ashe ya halatta kafiri ya kawo maka abinci a kwanan sakaci yanzu a nan gurin ba yahudiya kafira ta ɗauko nama gasasshe ko soyayye ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta miƙa masa a gaban sahabbai ya ci kuma ya musu bismillah su ma suka sa baki suka sa hannu shi Allah ya kaddara naman sai ya yi magana ya ce karkaci karkaci ina da guba a cikina sai ya tofar bai haɗe ba amma dai yawunsa ya taɓa shi abun mamaki a riwaya lokacin da annabi ya zo zai bar duniya sallallahu alaihi wasallama yake cewa ban gushe ba har yanzu ina jiyo zafin guban nan na naman da matan nan ta samu yanzu zan mutu din nan ina jin ina tuno ina jin raɗaɗin wannan gubar a riwaya aka ce akwai sahabban da suka ce wannan nama su sun mutu saboda guba ne a nan ya kamata ka kula ashe duk wani babban mutum ya kamata ya san a ina zai dinga cin abinci duk wani mutum mai matsayi a cikin mutane ba fa kowa ne zai ɗauko abu ya kawo masa ya ci ba fa ko a wajen taro ko a gida mutum ya turo wani abu haka kawai ba san waye ba ko na sha ko na ci a ce gashi daga waje aka kawo ka tabbatar daga ina ne in ba haka ba in kaga zaka iya shahada ka bar wa yaranka su ci su ta je ta kare musu ba su in ba zaka iya ba je ka sa a zubar da shi in kana shakka musamman yanzu da zamani abuwa suka lalace mala akwai mutanen da manyan mutane ne wallahi da abinci aka kashe su da abinci masu kawo musu abinci da su aka hada akwai wanda da wannan ruwan ka gan shi nan za a iya zuba masa guba wannan ruwan ka gan shi gare gare wallahi ba za a gani ka san yadda suke yi nan suke kula nan sai a samu allura sai a tsikara masa sai a ɗura gubar sai ya shiga sai diluting sai a samu gam na ruwa fari haka sai a goga sai ya rufe za ka zo shan ruwa ne kana duddubawa ka gani ko an huda ko ba huda ba da haka da an kawo maka shi da sanyinsa a firij ɗauka za ka yi ka sha kawai buƙatar da ake yi ake buƙata a kanka kana sha zancen ka ya ƙare ko mai sayan abinci a kasuwa mutum da yake babban mutum ne mai matsayi mai daraja yana tura siyo mai abinci a kasuwa wa yake siyo mai abincin kuma ina ne ake siyo abincin ka da hankali ka kula ka kula yo a a gidanka ma za a zuba maka abinci a sama guba sai ga mutum ya mutu kwanan nan wani likita yake gaya mu wani mutum a gidansa fa mai aikinsa ne kawai ya zo ya yi zogalansa feshi irin feshin kwari din nan feshi ba sani ba kawai matarsa ta tsinka aka gyara aka musu kwado da daddare suka ya ma shan ruwan zogale ka san yanzu shan ruwan zogale yana ƙara wani lafiya da nisan kwana wani ne ce wai in baka so ka mutu da wuri ka rinka cin zogale da ruwan zogale shi yasa duk muka lazimce shi ai ba fashi Allah ya sa mu cika da imani malam ya ciye koshi kwana suka yi sai a asibiti wani ma a gidan sai da ya mutu me ya kashe shi wannan gudawar wannan gubar so ana iya sa wa mutum abu a cikin abu ya ci ya mutu in wani baya son ka ko ni na ɗinka ko a turo a kashe kama ba sai an sa bindiga an wahala ba sai ta ka kawai za a yi na ko apple ga wani ma kamar yanzu irin apple ɗin nan ba mutum yana zuwa taro a bashi apple ba an girmama shi wannan apple tufa ɗin nan wallahi ana iya tsirkuma mata allura a yi mata allura a huda ai tsakiyanta akwai ɗan rami to guban sai ya shiga kafin ka ci ya narke kana ci shi kenan zancen ka ya tsari ko gwaiba duk ana yi to ka san me wannan maganin sa azkar duk wanda ya tashi da safe wallahi kafin ka fita kasuwa kafin ka fita sana'a kafin ka je wajen aiki ka rinka azkar kuma kar wani a cikin ku ire na kansa ya dauka wai shi ba kowa bane a hakan da kake a banza ka tsole wani ko ka tsole wata ido a hakan da kake ganin ka a banza wallahi nake gaya maka kar wani ire na kansa kawai kowa ya tsare lafiyar shi saboda kana da amfani da haka ya kamata duk mu kula an kawo manzo Allah sallallahu ya ci amma shi kaga Allah ya tsare shi saboda wallahu ya asimuka minan nas wannan ayar wallahu ya asimuka minan nas malaman tafsiri suka ce tana nufin Allah ya yi alkawari ba zai taɓa barin wani ya kashe annabi yana raye ba a kashe shi dai ko a harbe shi ko a yanka shi ko a me sam duk abin da za a ba za a iya kashe shi ba ai yahudawa sun kira shi a madina suka ce muna muna gayyatan ka zo kai mana sulhu a gidanmu ya kama hanya ya tafi shi da sayyidina abubakar suka ba shi wurin zama ya zauna ashe sun shirya inda ya zauna din samansa akwai wani zabgegen dutse sun daure shi yana zaune a ƙasa shi ba dubawa ba da shi da abubakar sun shirya kawai za su hangizo masa dutsen daga sama kawai idan ne shi kashe shi da ya zo zuwa sai ya zo da sai na wakar saboda wallahu ya asimu ka minan nasi ta yi aiki mala yana zaune kafin su fara magana kafin su yi abu sai ce bari ya dan je nan gurin kamar zai kama ruwa ashe mala'ika ne ya ce masa tashi da daga nan gurin sun shirya za su kashe ka ne annabi ya fita yana fita sai ya ce sabai ku shirya yaƙi ku zo sai mun kore su daga madina wallahi ba ku ba zama a garin nan yau sai da ya baza su ya tashe su gaba daya malam duba izzatul islam amma mu yanzu sai dai a nemi sulhu ne ka isa in ba ka ba su ma za su kore ka ma sai su tashe ka kenan duka wannan ku dinka kula a tarihi yana iya yiwuwa a kashe wani mutum mai matsayi mai girma ta wasu hanyoyi daban-daban daban-daban Allah kiyaye to annabi ya ce ma abin da ya dame mu matan nan ta kawo bai ce an wanke ba a wanke ba bai ce kaza ba da ya duba ya gani kawai sai ya ci ina fata ana fahimta sannan a annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wani bai yahudi ya gayyace shi cin abinci ba yahudi ne ya ce ka zo ka ci abinci a gida annabi ya amsa gayyatarsa saboda siyasarsa ta zamantakewa kuma ya je ya ci abinci a gidansa waɗannan hadisan gaba ɗaya ashe duka suna nuna mana in bukata ta kama musulmi ya ci abinci a kwanon kafiri ba laifi ba ne zai iya ci in ya tabbatar da da ingancinsa ina fata ana fahimta to wannan shine abin da zan ƙara mana a karatunmu na satin da ya wuce to sai maganar fata malai ce wala yafuru jildu maitatin biriba mushe a wannan maganar yace in in mushe ne fatar mushe ka ɗauka ka jeme to ba za ta tsarkaka ba sam amma ya halatta a yi amfani da ainihin fatar bayan an jeme ta shi ne ce wayu ba ku imanuhu ba da dabghi bayan an jeme mai amfanin jima cire warin fatar mai amfanin jima cire duk abin da zai iya rubar da fatar yanzu fatar ragon an shimfiɗa ta ba ana katsewa ana katsewa ana jemi ana wannan ba to ana so a cire wannan da zai iya duk lawasa shi ya ɓata shi da sauransu amma ana amfani ne da shi fi yabis abin da yake busasshe ba wai ma'e ba ba wai abin da za a sa shi kamar fatar a rinka sa ta a ruwa ana sha ba ai in dai ruwa ne zai iya ratsa ta tunda mushe ne ina fatan kuna fahimta amfani da fatar da aka aka jeme ta ha to ya zaman taufi ba fi yabis ne ba ma'a ba to yanzu za mu yi bayani dangane da sabanin malamai a kan wannan matsala suka ce idan dabbar nan cikin dabbobin da ba a cin namanta ne kamar fatan kare kamar fatan jaki da sauran dabbobin da ba a cin namansu kare jaki alade ha sai me doki a doki ana cin doki a ko ku ba ku ci a nan ganin ku kar ku kawo mana magana doki yanzu muna gama karatu nan zaka ji ana mana raddi akwai hadisai da suka nuna halaccin naman doki akwai rikici a cikin mu sa lissafi a cikin sa kuna dai barin nama yana tafiya a banza kawai to waɗannan fatar kare fatar jaki fatar duk abin da za ku iya bani a matsayin misali malamai suka ce bai halatta ba a yi amfani da waɗannan fatun li'annaha da jasatu ain saboda ainihin najasa ne kuma najasatu ain a ƙa'idar fiqihu najasatu ain la yumkinu tathiruha bil ma ba a iya wato bidiba wala bi ghairi kai bai halatta a tsarkake najasatul aini da jima ba kamar yanzu ka samu naman kare ka ce bari ka je ka jajjeme naman kare bari ka je ka daddafa ka wawanke ka zubar da ruwan ciki ya zama mai tsarki a'a tunda aina jasutul aini ne ainihin naman haram ne da haka ba za a yi amfani da shi ba da haka fatar kura fatar damusa fatar zaki fatar kare la tahillu walau dubighat duk dabbar da take in a raye take ba a cin namanta ko da mai aikin jima baduku ya je ya je mai ta in dai fatar dabbar ba a cinta to haramu ne amfani da kamar misali belt din da aka yi shi da fatar kare belt din da aka yi shi da fatar kura belt din da aka yi shi balati da aka yi shi da fatar ainihin dabbar da ba a ci ko aka yi takalmi da shi ka zo kai sallah da takalmin ko ka ɗaura beltin a jikinka in dai dabban nan ba a ci walau dubighat li'annaha najasatu ayn kun ji magana farko? Tsaye. Yanzu wace fata ce na jasa? Fatar dabbar da ba a cinta ko da an jeme ta. Alhayawanun lati la tu'kalu. Na biyu, idan dabbar ya kasance ya hillu aklu lahmi hafa, ya halatta a ci namanta kamar mushen rago. rago ne ya mutu amma mushe tinkiya ta mutu amma mushe ko kuma ma mai rai shi ma karan ko da ransa a ciro fatar kare ba wai mushe ba da ransa fatar jaki a ciro da ransa tunda dai ba a cin naman haram ne a yi amfani da shi to idan kuma ana cin naman fa sai ta mutu akuyarka sai ta mutu tinkiyarka sai ta mutu saniyarka sai ta mutu kuma gashi fatar ta kuɗi ne kuma ana amfani da fatar to wannan falahmuha haramun laman naman ne haram saboda faɗin Allah hurimat alaikumul maitatu Allah ya haramta muku mushe me yasa muka haramta cin naman wannan saniya duk da in tana raye muka yanka halal ne saboda ta zama maita maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir duk abin da ya zama mushe ba a ci wani abin mamaki kwanaki wani ya zai same ni ɗan garin na musulmi matashi wani ya nuna mashi ga wancan malam duk ragon da ya mutu a unguwan nan ko tunkiya da ya mutu a unguwan nan wallahi baya barin su hatta kai ga yanzu a bola ko a wurare in a unguwan nan in dai dabba ce ta mutu sai a ce wallahi ku binne ta in baka wasu wallahi za su dauke ta ni da shi muka yi magana ya ce wai dama malam haram ne cin naman ta na dauka naman kare ne haram ko naman akuya ne wannan naman jaki ne haram na ce yanzu kai tun da kake a garin da baka taɓa sanin cewa in dabba ta mutu naman ta haram bane ce Allah mu dai malam muna ci ya ce malam kuma na sha yankawa na kaiwa masu tsire na bakin titi bila adadin in na ga dama zan irga masu kuma sun san mushe ne wallahi sai ya suke malam sai dai akwai araha abin da ya kamata musulmi ku gane anan tunda akwai marasa tsoron Allah a cikin ku da suna iya ɗaukan dabbar ku da ta mutu matacciya su yanka su gyara ko su ci ko su je su ciro mahauci mara tsoron Allah to ya kamata ku rinka binnewa ko ku rinka konawa na sani akwai shekarar da yan hizba suka kama wani mahauci a wani wuri ya yi ƙaurin suna namansa akwai arha aka bincika sai wani ɗan uwansa ya ce ku je ku bincika mushe yake ba ku ɗan raina hankali kuna ganin kamar sauƙi yake mu kuma wallahi da aka bincika ashe duk dabbar da ta mutu a kewayen nan shi ake kawa yaje zuba mata ruwa ya gyara ta kuna yazo ya kafa ta tuku ba ka zo kai fakin da mota kace yanka mun na dubu uku subhanallah to kaga wannan yake nuna akwai bukatar masu sana'a su zama suna da amana daka idan dabba ta mutu ko kaza ta mutu kaga kaji na rantse muku da Allah ɗaya akwai masu ɗauke su kat suke ɗauke su fiffige su kawai su gashe su cinye ai shi naman mushen bai fi da wani bambanci da wanda aka yanka din a ido a gani ba a ganewa kuma in ka zuba shi a tukunya rababbaka zai lafiya lauyin sha magi a wannan dauka zai tsoron Allah ne yake hana a ci shi tsoron Allah ne yake sa ka ci a mushe ne wannan ba zan ci bai ha in ka yanka shi din ma ya mutu amma me yasa mu za mu ci wancan saboda mun yanka Allah ya ce mu yanka me yasa ba za mu ci wannan ba saboda ba a yanka ba mata hatfa anfihi da kanshi ya mutu to ya kamata mutane su rinka kula su rinka bubbunnewa suna ainihin wato konawa tunda ya riga ya mutu bai da matsala dan an kona shi um hurimat alaikum mai tatu ita ce dalilin da ba ni sunan shi ya haramta a ci to fatan jikin su ma fatan jikin su ma ai duk su ne ai ai mushe ne to amma me ya halatta mana mu yi amfani da wannan mushen ha saboda hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani cewa yathuru yutahhiruhu al-ma'u wal qardh ruwa da baga ruwa tana iya tsarkake shi ma'ana annabi ya halatta a ɗaukin fata ko da ta mushe ne amma wacce ake cin dabbar a jeme ta shikenan ta tsarkaka yanzu anan bayan Allah ya hana mu ya ce kar mu cin mushe to sai sunna ta ware mana amma banda fatar dabbar idan an jeme ta ita ma fatar saniyan ita ma fatar akuyan in ba jeme ta aka yi ba in ka ci ka ci haram ai ko kuma wa'in rabani sunan shi idan kai amfani da ita kai amfani da haram ko kuma na buzu ko na makamci wannan shi ma fa in an jeme din ba zuwa za ka ci fatar saniyar ba dan kar wani ya je ce bari in jeme ta in je in gashe ta in ci a'a amfani ake da ita kamar shimfiɗa kamar race wani abu kamar ɗaurawa kamar riga sanyi ko lulluɓa ko na makamancin wannan ko babbake ta ai mushe ce ai amma idan da ranta aka yanka ta aka babbake kaga za a ci ayyuma ihabin dubiza faqat tahur manzo Allah ya ce duk fatar da aka jeme ta ta tsaukaka wasu tsarkaka wasu malaman suka ce ayyuma dinnan ai hadisin yana nufin da wanda ake ci da wanda ba a ci da fatar kare da fatar kyarkeci da ta kura da ta waye da ta zagi da ta waye ayyuma sai malaman suka masu sharhi suka ce a'a abinda ake nufi alhayawanatu lati yubahu akluha annabi yana nufin duk dabbar da ya halatta a ci namanta ita ake nufi in an jeme ta to ta zama mai tsarki ina fata ana fahimta akwai hadisin da yazo la tantafi min almaytati bi ihabin wala asbin wannan hadisin a ƙarshen a ƙarshe an kawo shi bai inganta ba amma hadisi ne wanda yake da'ifi ba ba mai inganci ba to sai maganar kashi azmul maita da nonon mace ai da nonon dabba kamar yaya kashi dabba ce sai aka fede ta aka ciro kashinta najasa ne shi ma li'annahu juz'un minha kamar ka, kamar kaza ta mutu sai ka balle ka ciro kashin kamar saniya ta mutu sai ka je ka ce a bude ma kashin kai tanta kashin sa shi ma mushe ne li'annahu juz'un minha jami'u azza'iha ina fata ana fahimta kamar kaho kamar farci duk najasa ne saboda wani bangare ne nata saboda Allah ya ce hurmat alaikum almaita to amma an ce mana gairu sha'a banda gashi shi wannan bangare ne na mushen amma shari'a ce ta ce banda gashi da ainihin wato gashin a tsuntsu kamar yanzu tsuntsu idan ya mutu ina wannan gashinsa da ake dan dauka ana yin fiya-fiya da shi Uh, gashin agwagwa gashin waye da sauransu rish dinsa wannan babu laifi za a iya yin amfani da shi saboda me me dalili ai dabbar za ta iya rayuwa ko babu wannan gashin yanzu dan kaza kafin ya gashi ai tsirara yake to rish kenan in an ce rish abinda baya hana a rayu yanzu da za ka samu kaza malam baka yanka ta ba ka fiffige ta gaba daya za ta rayu za ta sha wahala amma za ta rayu to shi sai shari'a ta ce gashi in ka cire shi zai iya rayuwa dabba wannan fuffucen nata in ka cire za ta iya rayuwa to ya halatta shi kai amfani da shi ko da na na mushe ne to abinda za mu tsaya a ƙarshe saboda ana ta nuna min lokaci yayi gashi kuma ba mu yi sharhin ba gaba ɗaya mutumin da kazarsa tana kwai kazarsa tana kwai kaza agwagwarsa tana kwai zabonsa yana kwai sai ta mutu ta mutu sai ce kai wallahi akwai kwai a cikinta sai aka farke ta sai aka tarar da kwai a cikinta lafiyarsa kalau naman za a ɗauka a jefar a ɗauki kwan a'a in dai ta mutu da wannan kwan a cikinta ai shi ma kwan juzu'un ne min ha sara najisan shi ma wannan kwan ya zama najisa li'annahu mutawallidun minha ai daga jikin ta ya fito da haka duk kwai da aka samu na kaza ko na ainihin wato duk dabba dai da take yin kwai bayan ta mutu sai aka samu wannan kwai to wannan kwai shi ma haramun ne ba za a yi amfani da shi ba sati mai zuwa insha Allah za mu tashi akan maganganun malamai dangane da wanda ya je samu dabba ya yanki nama a jikinta ya je ya gasa ya ci dabbar kuma aka yi mata allura ta ci gaba da rayuwa Allah ya mana afuwa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa